لله والمستهزئين والعاقبة للمتقين والعاقبة للعبد والدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بكر يوم الربيع الأول shekara ta dubu ɗaya da biyu da arba'in bayan hijira wanda ya yi da sha hudu ga wanda kira da shekara ta dubu biyu da sha arba'in da biyu sha biyar ne yau to sha biyar ga wanda sha ɗaya idan ba ma ta ba mana cikin wanda ta yi mai albarka na babban malami abu abdullah muhammadu wa'ala shukari wanda ya rasa a shekara da ɗari biyu da hamsin da shida bayan hijira mun gaya da rafi na nawa na talatin da uku za mu kai da rafi na talatin da biyar ba ta yi to da takwas ko talatin da takwas za mu kai ba ba ni na ɗari da tasa'in da shida hadisi na ɗari hudu da sha bakwai a kan go babu makari a alƙalar su ko a tsarin ko su babu da yake magana a kan wanda yake gyara munanan mutane misali mummunan mutane gyamar mummunan mutane kin الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولذلك مثل أعلى وتوجد إيمان تعالى وتعالى الله العزيز ba da rundunar mutane amma wato kyawawan mutane kuwa sun tabbata da wani jiki mara sosai isa Allah ya ce idan da yake fara ta su rigo da layin amsa maka da sauyi ya ke magana kada ku rika buga wa Allah wanda wakil sarki al'amsa mutane ba na da nuna da mutane حدثنا أبو نعيم قال الذي ليس لنا مثل السوء لا يا اخي حدثنا ابو عبد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga nan kira da yin da Allah ta bada gare shi yace laisa da na wata sau wato bai dace ga mu ba mu zuwa mu musulmai mu'minai ma'akalar mu'mini ne kenan tare ko idan bai dace da wani ba gaba daya saboda mummunar ɗabi'a matan sauki wato shine mummunar mutane to shine Allah wa alaihi salatu wassalam ya ce kamar ku gane alqur'ani ai za ka ga Allah wa cikin sarki ya ba da matsalar dalila ummi da sawata thumma lam yahmiluha kamar sanin himari ya ajwala mutane ko مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث دون المثالين تشيني من بابا الذي يكتبون له قرارا في تلعائم في جمعه mai komawa cikin kyautarsa a yi kyauta ka karba kana ahihi kana kalbi ya fiye rufi kai kamar kare ne ne a bayyana shi haka wannan ku gane kuma Allah ko ke zargi ke muka ku gane da da kai shi ne malamai sai kuma sai da sauran malamai suke cewa a ce a kwatanta mutum ma da dabba akwai wato akwai akwai zargiya musamman kai ba ma dabba ba haka ne duk wanda za a kwatanta ka da shi yana da wata ɗabi'a wanda yake banta da ita mara kyau to lallai an an ana zargin ka akan wannan abu sai ba da misali kamar ayat da muka gani matsalin dalila ummi da saurara waɗanda mujahidin waɗanda suka haka sai da ta sabar ba sai a sauratar ba hadisin qur'ani ya kai kirista ne ya haka ce a cikin injila bai wuce ba ya haka ce a saura amma ba ya aiki da ita a matsayin shimal sai Allah ya ce kamar da yi ya fi da ba da yake ɗauke da littattafai manya al-mutawwala ya fi motsa amma kwata kwata ba sai ba ne yaki ya ne wanda daban da da dutse da yaki da kashin tumakai aka doro yi a wurin da rike a wurin da kawai mafarki da zai fi kawai nauyi da ta zama aka ɗebo me aka ɗebo bai gina ba to misalin wanda Allah ya wani ilimi ba ya aiki da shi ya tafi Qur'ani ya tafi hadisai ya tafi kaza to sai Allah ya kwatanta shi da shi kaga kan ma ba man kan ko kamar kan da kai in ta amin alaihi yarha aw ta ku ku yarha shi ba ya magana akan wanda yake da roka saboda haka shi ma kuma ga ilimin ba ya aiki da shi burabu bin babu da ku shi ma ya kwatanta shi da kai to shi ne ba da suke cewa a nan su annaba ne da rasul islam ya ce ana alimin dini wace wace kowa wa kyautarsa shin idan mutum ya yi kyauta ya karba ko kuma me ya hukuncin mutum ya yi kyauta ya karbi malamai sun ruwan da yawa suka ce haramun ka yi kyauta ka karbi idan ka yi haka ka aiwatar da haramun domin akwai hadisi karara na wato noma da irin dauke da aka rawar shi ta hanyoyi da wannan shi kyauta ce ma noma da mutum ne ma kansa amma uwarsa saboda yana da wuce yara da ta yi kyauta ba za ta kama wuce an tambaye yanzu yana da wuce yara a wani ɗakin ko kuma wasu iyayen su ba ta gida da ke tabbatar da za ta karɓa wuce an tambaye yanzu wannan fara ba har ya kamata a ga gaya ba ba gina ba shi za a fita samun gurin Qur'an su ya kamata a ga gaya wa mata ita shi yau da gobe ne wasu su dauka eh ba sai da ba ka faɗa biyu da su kowa ya dauka ba amma Allah ya dauka rashi shi ma ga yake dabi'a ne ba ya kuma da dace daga gidan da kuɗi a jarki jiru akan wasu abubuwa da wannan kuma bai da kuɗi yana da rubun asiri matan da biyu uku a kirkin jimu a kan wasu abubuwa da wanda da su za a faɗa su ka wata masu gidan da kanta da ce san ba ta so wataƙila gida a zama a hawa ɗanta saboda ana jin cewa wato a dole yake yana kan da ba za a gwada kyauta ta gida ne ana ba da wata ce ka ba wa sauran abin da take ke ne yake ya ta ce wallahi ba za ta ba sai an tambayi annabi alaihi salatu wasalam da ni ta tambayi annabi alaihi salatu wasalam shi ma da kansa cewa yi da aka je da shi da ita ka ba wa sauran wata ruwa da ta kai shi kadai da shi ita ya rabu da ka ji ka ji ka ji ne ba shi ce ka ba wa sauran ya ce ya sai Allah ya ta so na rike kuma kana so ki ma sai ya rika ya ce ya ce to ni ba da shi da akan zane fa ni la ashhadu an la ilaha haka yake ba da shi da akan zane wata ruwaya ko cewa yin ji a ka ko wato alaika bi rujo na ubi ka ko ba ka lalle ka bai rujo da shi ne wani da bare da suke ya ana iya dawo da shi domin ga Allah ya ya ce a dawo da shi domin duk da ba ka cewa haramu ne kai kyauta ka bayar wancan da suka ce za iya dawo da shi suka ce ga shi wanda suke ba za a da ita wacce ta yi tafsiri cewa idan ta tsaya da uba ne ba uba uba ya ce ta ga ya uba ne wannan ya halitta amma ɗaki ce ba uba ce ta da baki ba bai kawa domin kai da kan da kai kai da kara ya tuna na kauya sai ya tsawar fi da dukiyar ba to saboda haka shi ne wani suka ce shugaban da wannan hatta misali duk da yake mun da wani sai ka ce na yaƙi ba shi kuma watakila a ɗaiɗaiɗai da shi da yake wallahi shi kuma bai da wani yariya ba da suka ce idan ya dawo ba da kudin an gane guda da dawowa yau in ya dawo ba da kudin ba kai saka shi ba sai ji kamar shi daga ba ne ba kai ba na hada kai na ji da kudi ya yi ya yi wata kila biya da lokacin ya yi ba biya ba da ya jawo shi ba ya yi ya yi kuma da kudin da ya ne ku ta da kafa kuma ba gari sai kace to wallahi oke a ba a zuwa da sai kace kaya ne wata gida ne kuma saboda ya gaya wa da wani da ni da ku ne sai wallahi sai da da ba ta so ya fiye ta sai na ɗauko kuɗin na dawo da shi na zube kawai na tafiya dubi halittar shi ma na halittar shi kuɗin sai dai ba da shi tare domin na riga na kai shi ya riga ya dace to ka ga wannan shi sannan kuma misali na biyu sai mace ta ce ta yafe sarai tana bin mai gidan ajalla na kai sai ta ce ta yafe masa lafiya ya yafi ko bai ruwa me yasa hakkin da ne ne saboda haka ya yafi amma misali na gaba sai zanto su biyu mata ce mata biyu a gida saboda haka tana kuma gidan baki sai ake mata babaki ko ba babaki ba kwana kwana kawai ita rubuci ta yafe kwanarta a bar wa wata ma'arar da ce amma abu da ya zuyo ta yafe fasfi da da ya yawa ta kura mata ake gani dai za a iya su ta ɗaya ta yafe kuɗi ko kwanarta idan aka yi a kari ya fahimci wannan zai ce ta yafe ba sai an dawo da damunta domin tilastawa ce duk wanda ya fi wani abu sakamakon tilastawa to da ya fi ba za ka ce a wannan gurin ya biyan mace ba ba za a dawo mata da aikin idan mace ta tare ta aikin ta saboda jin tsoron wani abu da zai biyo baya to da ya fi ba za a dawo mata da abin to shi ne al'ayin da yi ba ce wanda ya koma wa kyautarsa har sadaka malamai suka ce domin akwai ruwa da ta nuna sadaka wanda ya koma wa sadaka ko kyauta ga al'aini zai kai ne kamar wanda ya koma cikin amurka kada sarki ya fi yau zai kai ne kamar karan da ya abai ne ya lafi in ka koma ya zuka rikin al'adun da za ka yana dagawa a malai wanda za ba ko da ke cewa ai ai kenan da mutum ya yi amai ya lafi ne ya kashe yanzu ne sannan kuma haramci ne gaba ɗaya tsoro da zama a kan cewa haramun kawai illa ji a sa a kan gurin abin mu wuce idan mutum ya yi wa kansa kyauta idan mutum ya yi wa kansa kyauta shi ne ba da suka ce ta yi ko bace ba ta yi a fata ya ba ku zauren ba aka ce ina haka ba kansa gida yau gobe ya bar ya sa ya fita ni kama sai an ba an ba wa kansa ya cancanta a wurin warai kuwa in wajen kyauta ne ba ba a wajen tsakanin mafi da zami kowa ba shi yana na eh ai shi ne abin da ba da yake faɗa wannan tambaya ce mai kyau abin da ba da yake faɗa misali sai ka zo kai kyauta ka ba wa a yaran ka ba yara uku bayan wani lokaci kuma sai lokaci da ba ka da hali sannan ga wasu yaran sun tsaro a wajen imam bani kyauta ta yi amma wajen sauran ma'aikata imam ahmad ta fi sa ko dai da bayan ka mutu da kar da shi wanda aka wato zai yi rufe to da ba a ya ba ne kaza amma duk da sauran ba za zo da gida da wuri tafi da ko ko dai su dawo da shi da su su wannan da aka wato ta ko kuma jira a ta kwashi ke san ke ta wace wace kowa ba shi za a wace sauki kai kai kai da zai kuma ka dawo da shi ya kuma rufi idan kuma kyauta ce misali wadda a ta mutum ya nuna godiya ya zana da kawai ayyayen ka dawo da gare shi nan da wallahi da wannan sai ka kai shi a shira
shi wancan sai ta kai shi London da asara su kai da lafiya amma shi wannan yana cin karatu ya bayani zai iya kuma ba tarbiyya zai iya zai iya lalacewa shi kuma wannan kaya kayan ta amma da ta aura ni ba aure shi ne kamar kokarin da nutsuwa a kuma zuciya ya fi wannan kokari wannan da wancan in ka je suka tura shi ma laifi a tsara kuɗin da zagaye zai iya lalata malam to aure ke kokari ne bisa al'ada ce a'a misali malam su in ka kai shi lallan ɗin da ya iya karatu ko a nan ma misali a yi ga wasu ɗan gida ɗaya amma suna different schools abin da ba da yake cewa shi imam ahmad idan za ka yi wannan sai fa ka biya wannan makobin abu da kai wannan sai ka biya makobi abin da kai wa wannan misali a wajen abinci suka ce ba da shiga an fifita da lafiya babu da shi misali abinci ba da za a ci dan shekara goma sha biyar abincin da zai ci iri ɗaya ne da zai yi dan shekara ɗaya ko biyu ko wataƙila kwantiti ko kuma zai iya zuwa babban ya zo na ta baya ya fi yawa kuma ya fi tsada saboda cikin zuwa ne wani wani lokacin na jaririn ba ya fi tsada domin na bambam na ai ba ba da yake ba da bambam ko da ya ce ya na fi wa jariri bambam kai ma ya ce ma ba a nan take ba shi ya ce ba mai saboda haka wajen abinci da kula da lafiya wa da kai da lafiya sai an ma aiki an kai shi indiya wa da kuma asibiti ka ka tafi na unguwar za a kai ba ta yawon bai shiga ba duk nan ba da suka ce ba bai amma a can ta ce sai ka dai shiga me shi a suka yi malam ruwa zai ma ma wa shi a suka yi idan ka mai a nan ba zai karatun ba don mai da suka yi in ka ake shi a nan ba zai yi karatun ba ko zai yi shi ne kokarin to dan sai yana za ka bibi a na to tabbin ma da kaka ce biwa kulawa ballanta na kuma kin da kake abin da ya akwai iskani ko ni abin na ta kai wa na kowa na ce lallai a kan bane kana ba yanzu malam kamar irin a cikin aikin da kamar irin makarantar a ce kamar irin halal da makarantar hajjar alƙur'ani da wani shi wanda yana da hajjar alƙur'ani amma wancan ba harka addini ma ba shi malam to ta yaya zai samu ta yaya malam Umar, ai kai za ka dora shi a yadda zai samu za ka ga saka yadda wasu ce idan wato yasin ta zo ba su da kokari wanda yana da kokari wanda sai a dora shi a hanyar da yake dokar ta karatun a kaje ma kuɗi wannan kuma a ruburin sana'a a kaje ma kuɗi shi wa shi zai sana'a ai Allah baya hada mutum sai ka za ka ga bai da kokari kuma ya ce wa sana'a to shi ma a tabbata masa shi kenan ko an kawai daidai kuwa wani abu kai daidai da zai daidai kawai ne ana da yarda ba da shi yawa mutum da haka wancan shi ne kyauta idan mutum ya yi haramun da ya koma wata idan mutum ya yi saboda haka tana da alaƙa da yadda ya shafi illa ya ka a malikiya kamar yadda muke faɗa idan kana da mata biyu wanda ta fi kyautata ba ka kyautata mata ita ba daidai kai wanda ta kuke wanda za mu zai yi hatin ko zai yi hatin mai silwa saboda ba a ce za mu yi ta da illa da ita idan ta fi kyautatawa amma ne shi yanzu sai ka kyautata mata daidai dai eh saboda amma ta gane cewa illar da eh ta gane cewa matsalar rashin kyautata ne wanda ta yi ita ma za ta yi mata shi ke na a wannan wani abu ne ya yi ai wani mutum ya kaza da na mutum ya ke zuwa yi duk wanda ya kaza ka ga baka ware ba duk ko mutum da wani kuma baka ware ba ba san aiki kaza na ke wani ka bar san aiki kaza sai sai na kinka kawai wanda ya kaza sai dai idan wani kai mutane da ma ka san ɗayan ka san mafi yawanci kuma za su da alaƙa da uwa to sai kana so ka ke zama kuɗi ne wallahi sai ka duba wannan duk kuma lokacin uwar da wata da kokari da za a yi ta ta kula an sani ne su zo da haka sai ya zanto ta gane cewa wannan amma kuma da zaki la suka bulbulu zan ta bulbulu wannan ce ko a zuwa ta za ta kula su zo da haka sai ya zanto ta gane wannan cewa kwakwalwa ce da ita kuma ya yanta da ya sani kuma guri da ya ce da ya sai ka zo ka faɗi wannan cewa Allah ya san ta karkata da sun ce da ba ka san ruwa da wuri shi ba wani amma idan ya zo kuma ku cikin ake yau in wanda ya hau sama wannan ya faɗo misali wannan zai fiye na biyu ba ki gari wanda su ganke ya da ɗaya kawai a nan suke yawo a tura wannan wani tafi ya koma na uku sannan wani tafi wanda ya ja na ɗaya don ka sa gasa a wannan gurin ka sa a daidai gurin da ya kamata amma da ma ka san wancan eh san ba a da a nan ake da a tsaye ikilineji ɗanka ya fata na ya kuma sala sai wannan kaga shi ne misalin da ya kamata wa ma da kuma ya dauko a wannan ba kai kai ba kyarcin makaranta ne ya zo kuma kowa ga shi ya samu to kowa ka kai shi ne ce nan kuma adalci ne amma idan kai za ka yi to dole kai musu ikon
wannan magana ta rusa wanda ko da nan da zai ne zai tafi nan da
shi bai da magana yanzu makarantar da daya sai aka ja kai science and technical misali a wanda yake ai na gane ko yawa to wannan muke magana ne shi ma da kuma zuwa ke nan sai ya tora shi a wanda ke ya eh sai ya je nan kamar ya ce kuma ba zai yi ba wani sai a kuna aikon ka duba yadda muka yi wa muka ce magana ta magana ka irin stages da wani ba gwamnati ku kawai kai biya ne nan da kai kafa da Najeriya gwamnati ke ne idan ka bar yara a nan sun bari duk ba gwamnati sun muka yi wa ni yau ce na ga yadda gwamnati sun a kai kuma me a ciki in dai ka samu kula za ka yi karatu yawwa shi ne bilan maganar malam haka shi ma ya dawo don wuce gurin bisa da haka wannan hadisi wato malam abdulrazak ya fitar da shi a mutan ibn ya fitar da shi a cikin kitabun ko imamu da sani ma ya fitar a cikin babu zibar abu da yake magana akan kyauta babu ma ba su da ɗari da tasirin da babu ma su kira filmatu wani ɗabi'a to ba tambayar imamu babu da yana magana akan makirki wani ɗabi'a da ya magana me bambancin wayan kuma me ya hada su tambaya ke eh me bambancin makirci da yaudara dan da yawa ran ga fadar su kawai aiki amma malamai tiburin kai da su imamu malawi da sauran malamai za ka sun bambance su bambanci mai kyau mana na mutum ila za a shiru yau ta kasa amma waye zai shirya tambayar da nake so ni waye zai shirya ko kowa zai ke na wanda kuke tare da shi ne wanda ba ka tunanin ne
saboda haka masoyin ka shi zai mamaki ko ya fi duk yana ba ku za ku ta a'a ku tsaye shi ba ku je zuwa ni ina da yin da a magana Mm. Mm. Mm. wannan bayanin ne kake ba kirki ko da ga kuma da wani bayanin ba da shi ya ko a bada ba eh mm mm mm ito an da shi sosai a misali ba da ko zai ka eh
inda ka fahimci kake da kanshi
to ba shi ma da bayanin da kuma ji daɗin sa amma maganar ma haka ba da ta wala abu kai ta nake so a awa a juna to da yi abin da suke cewa ma kirki kawai ma kirki shi ne wato wanda ka saki jiki da shi masoyi ne a gurin ba wata adawa a kawo shi yake ba wani ita ku yau da akwai da yake ku makiyin ka shi yake kun doma ita kaga wannan ma'ana da kuke faɗa ba ba sai ba da ka tafi ruwa da dore ai ba ke iya ba wuce yana cewa ta yi amfani ba yi zara ba abin da ake kira ba shi shi ne wanda kuke tare ba ka taɓa tsammanin zai ba wani abu shi ne yake ba shi zan ba ku mutane su ne yaudara ku ba shi ne kake yi ka wanda dama ka san cewa zai yi su kala sai su kulle wasu abubuwa da yadda zai je ya ce ma su na shi ne yaudara amma ba kuɗi ba a kai da su mafi su je yaudara mafi ce akwai da su ko yawa to shi ka wata kila gwara bayanin ba ta ba a kan mafi tunda za ka su suna ba ki ma'anar yadda yake tunda ana tare da a ce wanda sai wa wanda mafi ko da yake su ma idan ga ba da yake cewa wanda mafi amma dai mafi shi ne yana bayyana ne idan ta wajen masoyin ka ba za ba ku mutane kafin ku je ba ku gane sannan ya tafi biyu akwai mahmud akwai mazmu akwai makistin da yake mai kyau akwai mara kyau in maka da shi ba ka yi mara zara akwai mai kyau akwai mara kyau domin ana ba ku sarki cewa kowa wa ya kuruna wa ya kuruna a yi makistin ya kai magana a ko to amma sai ba mu sai je wasu wanda Allah ba mu je sarki yayi wajen wani da abu da sai shine baki si mahmud domin almaki ba sunan Allah ba wani aiki ne da Allah ya wajen da shi dai ya kubutar da waɗanda aka kulla wa wajen to duk lokacin da kai ba kai shirin wannan dan kubutar da kanka to baki si ne a babu shi mazmum kuma shine shirin wanda wanda suke shiryawa kuna tare da mutum ba ta kike shirye sai shirya ba wani abu ran ba da wata yi an tsammani ya kawo wani hadisi wata rana wani wasu kai wasu mutane daga wani gari suka nuna wata ƙabilar ko kuma suke ce musu su taɓa sai suka nuna ke sun musulunta da sabon musulun sai zan zo irin cewa sama ne da ake wasu lama yanayin garin jawon garin asma su ya tafi kai musu ba har sun fara wutar da take ai da iya samu da ko kai ta jiya daga nan zuwa wani gari kai ko gudawa ta kama ta tantin jiya da shi ko kuna ji ko na abu ya kama da wannan suna wannan complaint din to lokacin ana samu zakani yawa akwai kuma su kula da ita dan zakara kuma ne da yawa ya zama ne ka ga da shi ko koma can je su zauna da duka jin bawar da yi wannan dabbobin da nuna wannan rakuma nuna rakumi da bawar da sha da suka je suka fara jan nuna suka kulkul kawai gudanar da zarta ce sai suka kawo mai kula da dabbobin suka yi kai abin da ya kai shi da suka kasa baki mata in mutum ce za su tsira wa abu ka tsiyaye mata idan ka cire maka dan ka ce mai wannan Allah ko ke sarki ya tarar da annaba ne da su da abu da wannan sai annabi ya ce cikin da kawo ko da rai ko ba rai aka ji da kawo su da ana zuwa da su kuma abin da suka yi kawo wannan ya fadi an da cikin cikin da su zuwa kai suka mutunta ba ai shi ne ba kirki ko da suka zo suka mutunta aka kawo kuma a gaba da su kira da shi yadda suke yi wannan suka dadda ce wa Allah ya yi su ba da aka dadda ce Allah ya su su ba kafin a yi wani haka ta saurari da a ranar inda ma ta zaɓu da shi da shi hali duna na a wasu da ko wato an ci ka ɗa a yi wa a yi wa an jiro wa bin sanari auni ko min da ramadi ne ko ma'azin da ya su ma abin da suka yi aka yi musu irin wannan abu ana tsammani ya ji jibi ga ɗaya daga cikin su yana cin ƙasa saboda shi ruwa ga ruwa a kashe su wata ruwa ya shiru na ruwa ne da aka sa abu mai zafi a wuta aka tsira da jami'ar saboda haka wannan shi ne wajib to ka kun faɗin kashi biyu kuma sai yaudara shi kuma wanda yake dama shi kai tsaye rigima kuke da shi kowa yana abin wato rashin jishuwa a kayan kai mutum kullum wani abu da yake iya shi ma ka iya ba shi lafiya shi kira yaudara ita ma akwai ne shiga komar su misali yuqati'una Allah wa alladhina amanu wa ma yaqta'una illa ba da ba hadisi za mu dauka kawai da annabi yake al-harbu khud'a ya ki kai yaudara ai yaudara aka ba mu da mu ji da waji a ko yaudara aka ba su da waji a amma wanda take ne kuma kaga ya fito fili wa tsakanin kafirai da musulmi shikenan yaudara kana yiwa ne tsakanin wanda dama akwai adawa a tsakanin to akwai da kyau shi ne wanda za ka yi kwashi da mara kyau kuma shi ne wanda za a gama shi da wani haka kawai to shi ne gwamnati to shi ne wato zikirin da babu ma ma zikirin da masri babu shi ne wani a kan abin da aka ambata dangane da maki maki shi masoyin ka ne yake wani ka ne ya ci da yaudara akwai a cikin da wanda annabi ya ce almasu wani ɗabi'a wani tsiyarar da ke nari da makin ku da yaudara da haɗe ku da suna wuta ba ma da wannan bayanin da wuta ban da wanda faso wanda yake don su kwasu kanka wanda ya zama ma dole حدثنا عمرو بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا ابو العباس الحارثي ابو العباس الحارثي واسمه بكر بن رافع عن يعقوب بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال اخذوا لك ابا هريره الا وصف في تركي قال عن الهدايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا كان ثبت على غيره المؤمن في مؤمنه جيرو يسوع جيرو Yunus bai sauƙin hali ne, ƙaribin kuma bai kara. Al-Mu'minu, mu'mini Yunus bai sauƙin hali ne kuma ana da iya saurin cutarsa. Me yasa saboda zuciyarsa ko cikin da yake fasa abubuwa. Duk abu da ya lura ka yi kyawun da durewa. Za ka mafi yawanci waɗanda ake cuta ko a dogare su mafi yawanci za ka mutane ke. Ko? Wani da kyawun da ya karara. misali annabi adam alaihi salatu wassalam da na dawo me yasa shi kan ya zo yau da zai da wuri a cikin aljanna saboda shi ya wuce da wata sauka wani zai wa Allah a aiki wa kasa ba ba ni na kuma da da rantsuwa ne to kai in aka yi ma rantsuwa za ka yi sai ka yarda da Allah sai in ga ma sai mutum ya bayyana karaha ko kun da ko Abdullahi da Umar yadda yadda bayi suke ba kun san ya yi umara da yawa kuma yana da bayi ga yadda bayi in dai kan ka bai bada ne bai zai ce kana tsalla da ba ka iya tsalla ne ka iya tsalla to duk da gano shi shi da yana zuwa yadda shi ya gano shi ba da Allah ba ya yi ta da kyau wani yana na miji ya ba a tsalla yake wallahi wani da mutane yaudara da su yake kaji kaji kaji kaji yake a alhamdulillah ko da Allah yake in dai za a dare ka da addini ma a ka to ki amma da dare ka da addini ba addini ne za ka yi dare ka shine kiyon ka kiyon ka wai wani zai zo ce hali da sadaka to duk masu zuwa neman taimako duk masu kar'a da sauran ka yace duk masu zuwa neman taimako duk ya gano kar'a idan wani yana ta zuwa a inda yake aka ga ka ga shi abu gare ka za shi zai bai da shi wannan kana da hujja ba a samu ne da bi a rubuta amma wanda ba ka sani ba ko ka bai negative in da ko sai in bari shi bai saboda lokacin zai ce ba ko je kan zai wutan wani ya zo a masallaci kuka kawo amma yau kuma wani ya zo yana rayar da ka shi wani ta ko ba ka bai shi ne al'ummar da kiro kayu shi kuma ne kiro ana wato mai zurfin hali ne kuma ana da wani cutarsa karibin kuma yana da karar duk da wannan abin da za ka za ka yana da kyauta yana da taimaka wa mutane jiya an tare shi a can jiya ba an kuma a nan amma kyauta da sadaka ba ne na ya ba wa guri kara kuɗi sun cinye can baya baya amma saboda ba guri ɗaya ba ne mai mai dawa a guri shi ne kuskure kuma yau da ake shi ne ba a da ramun yi domin ko shi a zama a da aka wace da ke sanin a a jiran da aka kan ki ya zama ke da su mataki domin Allah ya kasu da shi galan na an kuka na wani yantar fi na rawa Allah da kunan da ne sai da yi duba kuma yake bai kuma amma ni mu fahimta a irin wannan gaba duk wanda ka ga wato yana da sauƙin hali a wannan gurin annabi yana tabbatar masa cewa yana da imani da ke daidai wal fajir shuhadi kiyar mu'min kenan waye ba shi ne wanda yake wa Allah shi ne ne ba shi ne wanda yake Allah shi karatu a sa'a Allah ya ce wato karatu yayi amma bambancin su da fajiri zai saba amma ba zai bayyana ba amma fajiri ba zai zo wata kila ba kai su zai saka ko a wata ya saki abu ko kuma ya zo ya wa abokan su cewa shi ne kala kadewa ke duk abin da za a ce shi ne fajiri fati a fati da rage da fati kawai wanda ya fita daga ciwo Allah a ajiye ba alkhuruju an ta ajiye alfisku shi ko fati ne ke ne ne ce wanda ya wahala a wakil sarki ke ne ne to shi ne haɓɓo shi kuma mai rubari ne shi fati ne ba ko khibbul ko haɓɓo shi ne addamu ko kani'a shi ne mai rubari la'ibu kuma mugu mugu marasa arziki shine da ke maro shi ne albakhirin ruwa wanda yake mafi sarrafin ruwa shi ba ya ba da ruwa sannan kuma ba rubuta abin da na manta maka ya kuma inda aka haɗu tsakanin makirci da ruda a kawai gurin mugunta to a nan suka haɗu an gani amma ma'ana suna da rubuta cewa kowace rubuta ce wanda ya ma kirki mugu guta ne wanda ya yi yaudara shi ma guta ne ko amma ba da su baki ne shi ma kirki masoyi ne yake yaudara kuma wanda za ma akwai adawa a tsarin su da an san wata kila ba jituwa shi ne mafarki shi za wani ba wani ke shi a wani sai da kuta a tsarin da gani ba ma na wani kuta a tsarin da lalima kamar da idan mutum ya wuce shi ne ka girma wani zai ga wasu malakta wuce ka mallake shi sai ka yana da kiwon ka da mutuncin ka kuma yana jin girman ka a zuciyarsa amma idan ka ji ne da mara mutunci da mara da zai kara rage mutunci ka ka tara shi ka tara da rauni sai da kaje ki kasa ki ta sa a ce ki ba wani abin da abu da ya wuce da shi sai mutum ya wuce da shi ya wuce har ya wuce a cikin يوم الإمام الإمام العربي باب الإمام باب في وغير عدم الإمام لك يقوى يقوى كلا الإمام من الجمهورية ليه ممجد الشكل كأسنه الشكل كأسنه ثم تنتجين الشكل السبب a zai ko ga hoto ba na ban da ke kawo mana kai ke iya nasa da kawo to gaskiya na shi ne ne sabbu ko ketun na eh shi ne a sabbu a ketun ba to bambancin da rayuwar suke bayarwa shi ne a ketun shi ne wata ɗabi'a da mutum yake da ita duk mutum sun mutu a gaban gidansa ta ɗabi'a da yana da ita misali mutum ne ina so mu gane ma'anar da zama da tambaya a cikin da za mu je gaba mutum ne yana da wata ɗabi'a duk ta wauta sai ba wauta sai kace amma wawa ne kai wallahi wauta ne ba amma wallahi kai wawa ne wannan shi ne a cikin an gane shi kuma a sauku shi ne ta zaki irin zaki da mutane ku ke yanzu ke zaki iyayen mutum ko na sabata ko kabilarsa ko ya kire ya kirkiro na ya ya kira a sabu ko ya kalle shi ya hannun ya fito da ya kalle shi ko ce ke ke wata kuma mace ke wata sabu ko ke tsarki na biya ko ba ka wani ka ji ba wai tsarki na ita kanta uwar ma su da biya wannan sabu sabu domin gaba ɗaya wato abu ya zama shigantaka to za ku zo na gaba mutu wata tambaya da zani to shi ne bambancin sa an gane bambancin da suka ko ka faɗa abin da mutum yake da shi kamar misali ne mutum ya yi wauta wawa ne ga cewa sa wawa a wawa ne kai taɓa sanin wawa ba shi kai sai sai yanzu wannan shi ne a cikin to kwanci ya kace amma wallahi shoko ne kai shi ne a cikin amma a zaki mahaifiya ko mahaifi ko ko wani abu da yake na kirkira aji da wani da yake kira sarku ba ya kuke karatu zai kara fito mana da shi حدثنا محمد بن أمية أنا حدثنا عيسى بن لوكا أنا عبد الله بن كيسان عبد الله بن كيسان أبو مجاهد yana da matsala da yana cewa da'ifi ne da'iful hadith shi wannan Muhammad ibn Kaisan na to shi da yake cewa an Abdullahi bin Kaisan an kiri ba an gina Abbas radiyallahu anhu ma kan حدثنا عيسى بن موسى أوكي من هو؟ قال إني استبقى رسول استغفر بلال في دين جاهلية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد النبي عليه الصلاة والسلام فتبع عدوهما في غير الجنس يكلا كده ولا يمشي وانت تنكبا فبدا وجه مكتوب بيت لا تكوشي والآخر ساكت الزين يجري بشيء ألم والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنا من هذا ثم رد الآخر shi ma dai kawai ke bayar da in ji ruwa bada hazar da bi su da na alisalam ya na biya yi kuwa ya tashi ke wakilin ya ce da hafta abin ke kuma ya rasu da na alifi na abin da mala'ika ya ce abu da ya da yake mala'iku wa sun tashi bada hafta ma a wuce da yake tare da ina na ma ka da na gidan ina hada wanda da kuke gani ma ka da na gidan lokacin da ya shiru رتب الملائكة على الذي تركه حتى لا يكون السجين لكي يرامى بقى لا ذاك إلا سوى هذه مسجد فلما رد رد نادت الملائكة يعني أنت كم يمير يما لا يكون كما قول تو تكي لكم أنكما أقيم أما تجد بإيكاشا yana da wani abdullahi bin kaitan din suka ce yana da matsala ma'anonin an kawo da asirin za su fiya daga ba za su karfafe yau duk wani ma waye matsala a yafi lafi da kai tara amma abubuwan da suke a nan za ku zo na tsoron mutu a ya fi ya yi tabbatar da ke ce cewa idan wani na lafiya ka kai shi to za ku iya ku zai zo da mun yana kan amma idan karama kuma zai mu biyo kun zai duk da akwai ba mana yadda za a zai kuma wajen za mu kai ya ce duk za mu zo a can za a yi jawo gina amma حدثنا زيح بن عدي عن حدثنا ابراهيم بن ابي عمر عن ام الدرداء الكبرى هو وتسال بشار أن رجلا أتى أول في هذا القرن فقال إن رجلا لا نبي أول في عليه رسول في النار إن لا نبي إن عبد الملك أو لا عبد الملك بن مروان وأتينا سيرا إن فقال في مثل إن رؤوا الجبال كثيرا faɗa da ba su tsira bi ba da yake tsira ma ne mutu sai kalmar bidiyo in su ba bi ba da yake tsira idan an an zargi mu a kan abin da ba mu da shi in dai har an zargi mu a kan abin da ba mu da shi shi da ya yi maganganu ake ce ce wani ko sai ta ce ba a da ba ta wani yawa kuma su tsira ana da gwamnu bi ma da yake tsira da abin da ba mu da shi Allah ya sa ku gane haka zuwa ga ya kawo da zai kuma cewa ga wata sun yana sai yana sun laki shi a gaban shugaban kasa sai da ce alhamdulillah in an soke mu akan abin da ba mu yi ba to ai ana yaban mu ma akan abin da ba mu yi ba wato ana kai mu gurin da ba mu kai ba an karshe mu akan abin da ba mu yi ba to ana kai mu gurin da ba mu kai ga wannan tsarin ne ta tsayan mu ya yi kira da wannan kire-kire na siyasa a cikin na so da lafiya kaga da ba a ta duk matsalolin da kake gani na gaba tsakanin shugabanni da yan siyasa ai albakuru wa kashi ai dole ko a zuwa cikin kira abu ko ya fi dan adawa ko wanda kuke da da shi da zai zo ne ba wani abu zai zo ne ba ka ke yi ba siyasa albakuru wa kashi ai duk dole wannan a cikin kamata a cikin jawo amma ba za su samu to sai ne a hadisi na gaba a tattara shi haku bin ambal ko ambal kara a tattara ibrahim bin humayr al-ru'asi al-isma'i al-qais kara قال عبد الله بن مسعود إذا قال رجل لله يدعى عني إذا كنت يبيع أو شيء مضوا في ذلك فقد خرج عدوها من الإسلام. سيد المسيح يغفر المسلمين. labarin da zai kawata a jirgin a biya ruwan da adawa domin kalmar adawa su maka ba ta ba ta azi ga wanda yake kafu ya yi wani da hannun da ta ce zuwa adu wa adu wa ku to wannan kalmomin da bai ake gaya shi za a cika ta yara ba shi ko sai ne a ce dan habariya wa dan habariya ya dai na bada gaba da a huta saboda su itilaki kalmar ana gaya wa kafiri wani adu adu adu ne amma mu yanzu kana ma ruwan da na mu yi da shi wani ai na ayawa idan sai ma wata kila saboda yana da jirgiya ne kaza wata ne kaza sai ta yi kan adawa au bari abin sahibi ko kuma ya kuka daga kan kuwan da abin bari abin sahibi idan musulmi ne to kai ne kenan a tafiya idan kai musulmi ne shi ne kenan haka shi ya wuce da zai a so ba da yin barka da ba kana kai kai ke yi wa fara jima'u abu da aiwa an abdullahi kana illa man shaba abdullahi da kuma ya ce ba mutum da su ba sai wanda ya tuba babu gaske da bayan babu da yake magana akan shayar da ruwa حدثنا محمد كان حدثنا عبد الواحد كان حدثنا علي أنه أن ابن عباس أظنه ومعه يجب أن تمال يأتي حديثه مرفوع وما في سبيل الرزق مقروع وما الثاني هو المقروع شك ليس يتعيش عن دين الرواة يعني شك قال ابن آدم يجب أن ابن عباس وتنفع في جبل المرسي فذلك أبو هريرة الشريف بصوت السرسي ابن آدم cikin dangane da na ruwa su dan adam da shura wa tarazuna sulama yana da gabobi da zai kula da shi aw azumi ko kashi aw waqtin ko ba shine waqti ala kulli wahidin min kulli yawmin sadaka wajibi ne ko ta daya a kowace rana a gudan mace da sadaka ita gaba wajibi kullu kan wata tsayi wata sadaka a nan yake to ku zauna a wani duk kalmar kyakkyawa sadaka da wa auzu rajulin aqamu sadaqa da ke baki da kuwar ka bota da tawo da tura ba kayan da ma ka bika ba duk wani abu da ke da gobe ba sadaqa wacce wata gida zai ki taki ha sadaqa mabar ruwa guda ne ka ajiye a wajen ko ka kawo kamar yadda aka kawo fiye a wajen gida wani ya zama cewa ko na karatu da wani ya dauka a jiya sadaqa ko a koma gidan ka ajiye da ake yi da ajiye da shigo da tsarada zo ne wata kila za a ce wata kai kai rowa da zai rowa ko ba lafiya ba da za ainihin lafiya ta sa rayuwa za a biyo da tsoron kwakwa ba ko a haji da ana yi ba da ba da rayuwa zai yi hukumin da ake da ana za ka da da wahala ka je kunkowa cikin ruwa da biyo da sai ya kai gida ba mata ne da ke shiga makota na su ma ne da ya ce da ana karɓo masa in suna bayarwa ruwan da ya yi ne karanci ko kawai ga halin na kuwa da ruwa halin misali ciwo wannan gudu da kaza ana ga za ka iya ajiyewa haka a mutum yake magana ke amma ba za a ajiye na da batu sun na yi wani dajin abubuwa to ajiye ciwo wannan ba na ya ba wa a da ba su kuke a wawan a wannan kuma har ba zai yi ba sai a yi doka ko kuma a ce da duka duka a gari wanda ba zai da ke faɗa akwai hadama ko yau akwai hadama a zuwa ita ce ne uwan ba ita ta haifar da wani ta wai ma ta tuna za a da ɗari ne sada kauda abu mai abin kyama abu mai tunarwa da raka daga kan hannu ina kuma kun sha ba da wani zara ina ga wanda ya ji hanyar ya yi shi ma sadaka ya yi a gomar bukala ba ya yi cutar tsiruwa ta kama domin akwai na ne kan hanya mutum ya je ajiye abu mai kota ko kwata ya kiɗi a gidansa kawai su kawo mutane mutum ya zo ya kaka ya ballata wannan shi yana mutanen mu ba sa ɗauka wani abu ne sai mutum ya gidan mu zai goma bai kada ya fara dan Allah Allah ba kuje ba kenan su dan gidan Allah ba kuje ba an goma su kudi wasu ba su yi amma su sun ba wani kuma eh an dai buka mu a cikin yaki a nan ko ba ruwan da ita yau wato kike abin da wuce ba ai na dauka tun mu za ka matsala babu mutabba ne ba tsada ba a da hawa babu da yake magana akan masu zage zage su biyu duk abin da suka fara su zulmi ne akan wani ba حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن انا في ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سمعت ابي سوزي ما قال abin da suka faɗa ba a da bari domin yana kan wani ba ma da ya aka yi da ruwa mun ita wanda aka zaɓi ta da cikin da gona da ke ba shi ne ba da ke cewa wai kin da Allah ya ce za mu sai ya sai ya ci mutu da wanda ya ce magana a cikin ko a karku in ga da shi ba mutane a sai kin yi ne muka magana da muka ji abin da kake da shi abin da kake ku yawa wacce kuma ba ka da shi ko ba da shi shi ne wanda suke ji shi kansa ana so a kalla wanne za a raba a cikin ko a sabu ba da suke ji da Allah ko shi sarki yake wanda za mu san ya ce sai ya ce me zuwa amma ya kara da cewa kamar a ba wa Allah ba a zuwa da ko da duk inda ake magana ba ko za ta ana magana in ka hakura ya bi kamar yadda da ayi ba da domin su ba ta da ayi wa ina aka ku ba ki mu bi mun da ba ko ki ku ji ki wa in ka ba su da wa ka ji sai to ji ne take duk bi ko ne ji ba amma ka ga iya da ta da yace ma wawa kake kai ne wawa yin amma da yake wawa kake wawa jayi to ba ku kuma da shi sai kuma yanzu wato bi sai ba su da ya biyo ba shi yana da kuma kun fara ba shi amma in da za ka yi shiru shiru gaba ɗaya su da mun naka duka ya yi ba ka je ka za yi ka za su gaba ɗaya za a kora ba su ne da shi ka a zama da ta zama da shi wato in kuma da za ka na kuɗi ya daidai ba ta yi abin da ya ba to an yanzu shi yana da zunubi kuma ba ɗaya ba ne amma rage ba ba wasu ba ne domin rage aka yi rika don Allah ya yi ba eh wannan shi ne ah shi ne bayan ne an dace mazlum حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الهادي عن يزيد بن ابي حبيب عن سلال بن سعد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستقبل وتلا جل جدوي ما قال هذا امر كفر بعد الباقي ذنب جل كم وجه قال حتى يعتدي مسلوما حتى ولا هذا لا يقول لي لذا تيجي وقول ما هو تيجي وقول in kana kishi ya lissafta abun da kafa haya ya lissafta ne domin sai na ba a jan ai ba ta da mali yanzu za ka zama kwarfi da ya zama iya gumin da ya iya wa da ba wai a jan kawai ba duk da su gaba ɗaya ba ba shi gaba ɗaya yanzu nan za ta yi yanzu nan saboda haka wannan shi rufi na ta yi adalci da wasu ibu da ba da ya fitar da kitabun zuwa وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا من عصوا الذي يتشبه ذنبي ان عصوا قالوا ان هو رسول الله لابد ان انا لو نزلت التوبه هذا شيء نقل الحديث هي توبه مكانه من بعض الناس يقول لا يكون عليه الى بعض الجوع والخير ليفسدوا ويكون يفسدوا ويكون قاتل الخالق فيه ان لم يفسدوا ذلك جنه الرحمن حديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اوحى الي النبي يقول الله يكون في تسليم وانت وانت واقع وتقدم ولا يبكي بعضكم على بعض ولا يبكي لو da sai ku ya zalunci daya kada za ki ga zalunci dai ba ki da kafi da za mu ga ai babu kyauta ba babu da yake magana kan masu Najeriya ne guda biyu ke tsara ke tsaro yadda halatta rani suna nuna da ba wai ka tafi ba da kuma suna kaya kuma abu da za su faɗa an ce wace ki ko wace ki wani kaga ya nuna da kuma yana kaya ko to shi ne ke da sana amru ibn marzu قال أخبرنا عمران أن قال عن يزيد بن عبد الله بن سخيم عبد الله بن سخيم عن عياض بن حبار قال قلت يا رسول الله أرجل يسكني لكن يا بعض الناس أقول لي في ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الذي المستحق ذلك إذا ما تتجد أن يسوبي في هذول يدعى هكذا يمكن أن يكون له وإذا كان لما يمكن أن يكون له أنت ما أنت له وما أنت له حدثنا ولا حدثنا حدثني إبراهيم عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله da sai ke wani abu da wani asali wani asali wani zai umar zai yana cikin ɗaliban da haya da wani da awa a zarufi ya rufu ne lokacin da aka yi wata annoba a shekara da ɗara da ɗari da talatin da ɗaya a iraki don masara to shi ne yake cewa an tsaka da hanyar da jira abdullahi ya rufe ya zubi da shiwa tsada kana da jira na sana a da sana inda na a wa'ad da shi a tsawaro ana wata wakil da ya ruwa a yi cewa kowa ya kusantar da ne hatta na yauki لا يبكي عاد على عاد حجر الوقي ولا نجده ولا يبقر عاد على عاد كما حيوان وفي ألوان فقلت يا رسول الله انت يا رجل انا ارايت بدل الوان لو ان رجل الصدق لكن ولدي ذكي في بني ان جماعة هم انقذوا مني وانت وانتو هم انقذوا مني وانا تسير تويني وكما وانتو abin da zai faɗa zan sai ba da rashin girma na hanyar faradatu alai sai na ba wato sai sai na mai da martani ana alayya sai na yi da jinaru ina da rini ya zo ya zage ka a cikin mutane wanda kana da wani sun ba ka ne da ko ka bi su kaza ka bi su kaza sai tauye ban kima sai ka mai da martani sai suna da rini ka ne ka mutar ba ne ke nan da ka take masu zage-zage su biyu ke na zuwa yadda haka har suna nuna da wakila wanda ka da ba da kuma suna yi da suna karya. قال عياض وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم yace na kasance ni ma yaki ne ga rubutun gida da wanda Allah ta fada ne ba ne to yin gida ba abu da su ce wata ran sai ga wanda na saku taguwa kafin musulunta wani ya kuma da a sai annaba shi da rabin ram sai ki karba sai ki karba wannan kyautar duk da cewa na a ce wato wasu na cewa saboda ba musulmi ba ne shi na shi karba eh kada ya ce kuma bayan ya ce wa musulunci musulunci ba ma wani zai iya cewa ya aka yi annaba shi da rabin ram ya karbi kyautar mahauki an gane ko eh me yasa ya karbo wannan shawarar kuma hajjin ta ce me yasa ku je ba ku kuma wannan amsa me amsa kyautar da kwanki wani yiwuwar kyauta da zama da ya fi biya da kaza da kaza da na ku iya tunawa me yasa na za mu iya tuna abin da hajjin ta ce ɗaya kenan mun ji wannan sai ne zai janyo hankalinsa ba ma haka tunanin wannan matsalar da aka na cewa ya zo ya rika dukar musulunci saboda ya ce musulman ma da na kayan da shi ke cewa ba mu da yaba kawai magana ku shi ne ba akwai maslaha za a kalla sannan shi wancan kai ce ya nuna wato irin ba shi da adawa da hukunta ga mutum kamar da jamfi هو اللي يبتاني وعليك هو اللي يبتدون أنا وأنا بالرسلية كون لنا كذكر كذكر لا أريد أمر رسلا لا أجر رسلا يا أبوجا لا وأنا أريد أجر أمم أنا وأنا أريد إذا أمر رسلا الله كلا yawwa to shi da yake cewa qur'ani da yake inni akrahu har shi ma cewa akrahu annabi yake ina kyabar dabda mushriki da ayi a'aw ina kyabar to kan mushriki kuma ka ga magana ku tana da kai magana ma da tana kan dai cewa to du'a ce da sun fi wato da take da na iya da na adawa da lillazina amanu yahudu wa lillazina ashraku sun fi saukin adawa sun mafi kirki ga musulmi fiye da mafi kirki musulunci ba ya da sama a Yau na ga mutane a nan, ta ce ya zuwa da zuwa wanda ne, ba mu ba mu musulmi su a wannan mutane da ke Allah ba mu da zuwa da musulmi. Alaikum salam. Na? نعم آداب السؤال من آداب السؤال شيء واتو إن كي تنبيه أما كي تريد sannan kuma ka yi tambayar da suke da alaƙa da karatu ko kuma wanda za a amfani kaɗan gina da ciki ai ma da mai wannan ya suna da baka rafi da abu zai ya ta tafi da rai ko ai ma ka yi na kawo sosai da kuma ma da mai ta'alimi ta'alimi ko ta'alimi shi ne yana cikin adabu suna da yawa amma dai wani suna da yin wanda za su na Eh, da ba a kawo shi mafi yau da daga turku, to ba shi ma yana cikin ladaban. Cewa za ka yi mutum ya ce, kamar kai misali, wani kan ya ji wani wani tambaya wani wajen da shi muna karatu ne ba da kamar kai ne amma amma gaskiya kuma ne ne wani da ba ba wuce ba kuma yana jin rauta amma kai ne kan wuce da ba ba suna ba zai rudi a wajen lafiya da su kyale ka gani suna suna ko faɗa wani da matarsa kuma wannan matar ta ka ta ne ba ba wannan kuma misali aka yi rasa ba abu wanda baya cikin adam baya cikin lalurar tafiya dan babu ne mutum na kauru kawai kamata ya yi mutum ne zo yadda da ana mutum ne yadda wato mahaifiyarsa agar ya tura shi zuwa ga wani guri da matarsa a gani yana tura wa wani ta ba ana tsara da rana da sai da bai da yana cikin adam gaskiya a da karuwa a cikin wa'annan ruwa a da kuma yana kawo albarkar karatu ba wallahi shi ya wani abubuwa sai da suka rasu ke na albarka da yawa akwai a karan da ka zai gari kawo ke na dan habbul mai gari haddabu kenan ko kariyar mai gari ne ga kina sai na Umar ko sai na Amira ta lasta ki kiti wala kifu ya dabu al habbu ko hasibu zubada duk wanda ka faɗa yayi ko fata ko kaza لكن بالخيط يكتب غير دليل ولا الخيط يتغير هو غير دليل يصير دليل ما في سيدنا عمر وكذا الآن سوري lokacin da suke Najeriya akwai jami'in da ya zuwa kuma ke zaɓi da suke sirri da su za su zuwa ciki sati ne zuwa za ka yi wanda a sanin shi cewa da ya ce a wuce da shayi kitan da yake kumbura shi saboda suna faɗa rijiyar wuyar da rata ke a rage yake wani zarafi na ta abin da ya da za mu zo tafi da ya ke Allah. Na. Yawwa. Eh. Ban ji ba? Mm. shi ya nemo ko kuwa kowa ko kuwa kowa maslaha da aka kalla wanda wanda ke ne kamar ba ta ba ta ne da biyu da sallah kace kowa ya kawo riga zan da yake da sai wannan ta dauko ne dubu sha uku wannan ta dauko a tambaya dubu bakwai sai kowa ba abin da ya dauko ki zan ba ba kuma zan bayar da sukan kuɗi ba eh ta yadda wannan sai ka dauko a tambaya dubu bakwai da kayan shi su kinga aisha ko amir da dauka dubu yau eh ni wannan da ke so to wallahi ba ku yayi ba ku kaban da yake ku yawa da kuma wato wannan kamar da ne muka faɗa masani za ka la amma ko da yake a rika duba abin da zai haifar da fitina abin da zai haifar da fitina shi ne na Allah ba'ala ومن أقول إن إلا رب العزة إن رب كل أن يسمع فأرى من السماوات وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب